بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da sha biyu da wata na jumadal ula a sha ɗaya da watan jumadal ula shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da ishirin da da biyar da wata na sha ɗaya miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan rana mai tarin alkhairi da albarka a cikin wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimicau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. yau za mu tashi darasi na 29 a jerin darasin da muke gabatarwa. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya ikhlasi a cikin zukatanmu ya taimake mu da yi don shi da kuma bari dansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna abin da muke gabatarwa, kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi yahi muna. A satin da ya gabata a darasi na 28 mun tike ƙarshen kitabul jana'is. kusan abin da ya kamata dai mu dan fada a takaice takaitawa game da jana'iza mun riga mun yi bayani kun muna fatar nasihar ta kai ga wanda ake da bukatar su ji na gyara mu gyara gaba daya da kuma aiki Allah ya taimake mu da yi baki daya yau za mu tashi littafi na hudu a cikin littafin a cikin wannan littafi shine kitabuz zakah mun kitabut tahara muka kitabus salati muka kitabul janaiz yau kuma zamu shiga kitabul zakati da yardar Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya taimake mu mal yace kitabul zakat littafi da yazo ya fayyace mana bayanin zakka to mecece ma'anar zakka jama'a da yawa daga cikin mutane suna jin zakka zakka balma wani shi kansa yana fidda zakar amma bai san meye ma'anarta ba wanda ba za mu tsawwala kwarai ba kasancewar mun yi karatu a cikin iziya da muke gabatarwa a annur daga babu bukatar mu yi dogon bayani kusan duk abin da ya kamata a ce a takaice mun faɗa akan zaka mun riga mun yi bayanin sa tun daga abin da ya shafi nisabin nisabina na raƙumma, nisabi na shanu, nisabi na tumaki da awaki, da kuma nisabi na noma, da kuma nisabi abin da ya kai na zinariya, da kuma nisabi na kuɗi, na wani in suka kai za a fidda musu zaka. Duk mun riga mun yi wannan bayanin ko? Da haka wala Allah mai buƙatar karatun ya san nawa ne nisabi da kuma abun. sai ya koma wa wancan karatun amma kuma ba laifi dai idan kuma bukatar maimaita karatun yayi sai a maimaita shi ba illa bane saboda manufar shine al'umma su gane shine manufar tamu al'umma ta fahimci addinin Allah subhanahu wataala bisa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam domin mu gudu tare mu tsira tare Allah ya sa haka idan ka ce zakka a yaren larabci ana nihin annima'u wa tathhir bima'ana az-ziyaratu wa tahara ana nihin karawa kari da kuma tsarkakewa a yare na larabawa langa ta larabci iyaka ce az-zaka ana nihin tsarin abu da kuma tsarkake sa amma gun maluman shari'a suka ce haqqun wajibun fi malin khas wani haƙƙi ne wanda ya wajiba a cikin wata dukiya ke bantacciya wanda wannan dukiyar ta kai wanda Allah ya keɓance ta wahiya bahimatul an'am ya zamanto dabbobin ni'ima ne guda guda hudu dabbobin nima guda takwas ne aiko rago tinkiya bunsuru da kuma akuyya raƙumi da kuma taguwa sai kuma sa da kuma saniya su ne wannan dabbobin nima to su ake fidda ba zakka duk abin da ba su ba ba a fidda musu zakka mun fahimta malaci wal kharij min al ard da kuma abin da ya fita daga abin da aka shuka ya fita daga cikin ƙasa shi ma mun yi bayanin me ake fidda ma zakka kuma akwai abin da ba a fidda ma zakka a ciki da kuma abin da ya shahi naqdan kudi bangaren kudi tsaba ko kuma zinariya ko azurfa da kuma urdu tijara abin da aka taskace na kasuwanci li ta'ifatin makhsusa Allah ya shar'anta ta ne a fiddo wa'annan ababen a baya da ta da wata al'umma sananniya wa humul aqsamul athamaniya sune mutum takwas da Allah ya bayanin su wanda mun riga mun yi bayanin wa'anda ake baiwa zakka baiwa wanda ba su ba saban Allah dai kuma kuskure ne in kai sai ka roki Allah shi yahe maka sune dai Allah ya ce a baiwa ina fatar mun fahimta to me dalilin ne sa sanya mu zakka da sunan zakka me yasa aka ce mu zakka zakka masu ce abin da yasa aka sanya mata zakka liwujud al-ma'na al-lughawi fiha saboda ita zakka tana ƙara albarkar dukiya yawan dukiya kuma tana ƙara tsarkake dukiyar ne kun fahimta kuma sannan zakka ita wajibi ce bil kitabi was sunna littafin Allah ya tabbatar da wannan sunnar manzon Allah ta tabbatar da wannan ijma'in malamai ya tabbatar da wannan sannan kuma qiyasi as-sahih shi ma ya tafi akan cewa zakka wajibi ce abu na biyu shi akwai nisabi dole sai baka da zakka sai ta kai nisabi sai ta kai adadin da ake da bukata a lokacin zaka fitar da ita idan bata kai adadin ba to ba a ba a bukatar ba sai ka fitar ba bata kai ba ina fatar mun fahimta kamar da wancan sati wannan satin da wuce ne ko a wannan satin ga yana wanda ya wuce muka bayanin wannan lahadin muka bayanin ai zakkar kuɗi muka ce zakar kuɗi ana dubin farashin azurfa zinariya kafin a fidda ta sai a ga nawa kilogram yake na zinariya nawa garam nawa garam yake na zinariya to da wannan ne za a yi amfani a buga shi so 80 da 80 da malamai karatun daga ko so 85 haka muka ce so haka yabba muka ce nawa garam kin zinariya yake a wancan a wancan ranar eh jika 40 da 45 daka zaka dauki jika 45 ne ka buga su so 85 aka ne shawa za su bada miliyan 3 da jika 100 da jika 100 nawa da yayi da 3 da 823 muka ce duk wanda yake kasuwancin da basu kudin sa basu kai wannan ba to babu zakka cikin su ba su kai nisabi ba kai ma kana cikin wanda ya kamata a baiwa zakka dan talaka kake mun fahimta wannan shine shari'a Allah ya datar da mu to wala Allah mu ƙara mai duk karatun saboda al'umma ta ƙara fahimta ko dan har yanzu akwai muna da kishiruwar bayanin zakka da yawa daga cikin masu kuɗi ba su san yadda ake fidda zakka ba ko sun san yadda ake fidda ta ba a lisahin da kyawu ko an lissafa da kyawu kuma ba a bai wanda ya kamata a baiwa Allah ya datar da mu don haka dole ita zakka sai ta kai nisabi sannan kuma sai ta yi shekara kudin sai sun shekara Allah ya datar da mu mali yake cewa alhadisu sadis wa sittuna ba'da almi'a hadisi na 166 hadisi na 166 an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu anhuma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda shi sahabi ne mai bis sahabi qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mu'adh bin jabal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda shi ma hina ba'athahu ila Yaman lokacin da annabin Allah ya aika sa kasar Yaman da manzon Allah ya tura Mu'adh a kasar Yaman a matsayin alƙali kuma malami mai da'awa ko kun fahimta annabi ya tura Mu'adh ne a wannan lokacin zuwa kasar Yaman a matsayinsa shi ya zamanto da'iya mai kira zuwa ga Allah mai karantarwa sana kuma mai hukunci tsakanin musulmi sai zamanto shine alƙali shine malami kuma shine jagora na musulmi wannan garin mai annabi yace da shi innaka sata'ati qauman ahlul kitabi yace kai mu'adh dan jabal zaka zo mutanen suke ahlul kitab idan ka ce ahlul kitab ana nihin ma'abuta litahi yahudu da nasara sune ahlul kitab al-yahudu wan nasara to kai zaka je wa mutanen da tuni kafin a zo da wannan shari'ar daman suna rike akan da littafin at-taura ko linjila to fa idza ji'tahum idan ka zo musu fad'uhum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah abu na farin da zaka fara kiransu zuwa gare sa shine ka kira su zuwa ga su bauta wa Allah su shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah a duk duniya ba wani makhluki da ya cancanta da a bauta masa wanda ya cancanta da bauta shine rabbus samawati wal ard ubangijin samai da kasai alladhi awjada lil insana min al adam wanda ya samar da mutum tun bashi to shi ka kira su zuwa farkon al'amari ya zamanto tauhidi ne su shaida ba abin bauta da gaskiya sai sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya zamanto sun yarda sun shaida sun gaskata da zuci da kuma halshe da gangar jikin su cewa lalle tabbas annabi muhammad dan aikin Allah ne ba da bane na Allah ba kishiya bane wa Allah a'a ma'aiki dan sako ne daga wajen Allah subhanahu wataala to wannan shine abu na farin da zaka fara kira su kai mu'adh dan jabal فإذا هم أطاؤك أطاؤوا لك بذلك idan suka shaida suka yarda da wannan suka maka daha a cikin abin da ka zo musu na tauhidi suka yarda suka amince suka gaskata suka aiwatar to fa akhbiruhu fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ka gayyi musu cewa ubangiji subhanahu wataala ya farlanta musu yin sallah guda biyar bayan tauhidi sun yarda ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah a zuci da kuma gangar jikinsu da kuma waton halshensu suka yi kuma manzon Allah annabin Allah ne ma'aikin Allah ne dan aike ne daga wajen Allah to in suka yarda suka tabbatar da wannan to sai a ji da gaba ta biyu shine ka ce musu ka ba su labarin cewa ba akhbiruna ay allimuhum ka sanar da su ne ka karantar da su sai ka karantar da su cewa Allah subhanahu wataala ya farlanta musu yin sallah guda biyar a dare da wuni a cikin dare da wuni cikin awa 24 da kake da shi Allah yana buƙatar ka bashi wasu mintoci da zaka gana da shi wannan ubangiji shine wanda ya halice ka sai ce yana da buƙatar wasu ɗan wasu lokuta da zaka zaka dinga ganawa da shi ubangijinka mun bayyana ya farlanta maka salloli guda biyar cikin dare da kuma rana wanda kusan sallah guda nawa ne ake da dare eh sallah biyu eh isha ce da subahin ko magariba ita tana tsakatsakiyar dare da kuma rana azhar da la'asar duka da rana ake yin su kaga ashe abun akwai akwai sauki kuma dan annabi adam zai iya dan kaida ce ta rayuwa idan kaga Allah ya dora wa mutum abu to Allah ya san zaka iya in mutum bai iya abu ba Allah ba zai dora masa ba Allah baya dorawa a rayuwa face sai abu take dokawa abun duk Allah ya san ba za ka iya yi ba to Allah bai raba shi dora maka shi saboda kaida ta Allah inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama Allah ya haranta wa kansa zalunci Allah ya ya sifatu da adalci ya barranta da zalunci da Allah ba zai dora mutum abin da baya iyawa ba da Allah ya ce mu yi sallah biyar Allah ya san mun iyaye mun baita ai azumi da Allah ya san baiwa mutun ya shekara yana azumi sai Allah ya ce to cikin wata cikin shekara wata sha biyu kwana talatin kawai kai talatin ko ishirin da tara shi Allah ya san ka iya ya san kana iyawa mun fahimta Allah ya datar da mu zakka da Allah aikin hajji da Allah ya san cewa ba kowa bake samun dama na yaje sai Allah ya ce in ka je so ɗaya da a rayuwa saboda duniya ce za ta game a nan kuma nan ne tsakiyar duniya ko wani zai zo daga ko ina to sai Allah ya ce so ɗaya a rayuwarka in kai ka wadatar Allah ya san za iya amma da za a ce duk shekara a je aka akwai tidali wannan wani ba zai yi ba ba zai iya ba duk da shekara a rayuwar mutum so da yake tafiya amma wani sai ya koma wajen Allah bai aikin hajjin ba hakan Allah ya kaddara masa shi kuma Allah ya datar da mu to malik annabi ke cewa fa inhum ata'uka bizalika idan suka yi maka da'a suka yarda to ka karantar da su cewa Allah subhanahu wataala ya farlanta musu yin sallah guda biyar mazan su da matan su yaran su da manyan su fa inhum ata'u laka bizalika idan suka yi da wannan suka aminta suka yi zuciyarsu ta gaskata kuma abfilul hal aka gansu da gangar jiki suna aikatarwa to sai ka karanta da su cewa anna Allah qad farada alaihim sadaqatan cewa Allah ya wajabta musu farada bi ma'ana aujaba Allah ya wajabta musu sadaqatan wata sadaka tu'khadhu min aghniyaihim da za a dinga dokawa a kama wannan sadaka daga masu kudin su faturaddu ala fuqara'ihim a mayar da ita ga talakawa ba in aka ɗauko ba mu za a kawo mu su an annabi a'a in aka amsa gun masu kuɗi to talakkan garin ake baiwa mu ba ma da bukata cikin wannan haƙƙin Allah ne da Allah ya shar'anta a baiwa ta bayinsa talakawa to sai ka amso wannan haƙƙin ka baiwa ka baiwa su talakawan mun fahimta ko eh kan kenan ya nuna cewa shi za a karbi zakka ta dukiya nan sadaqa bi ma'ana zakat ana nihin zakka kenan ita zakka da mun ba amsa ta talaka ba talaka ba ake amsa zakka gunsa wanda ake amsa zakka gunsa shine wanda yake da kuɗi wanda baya da kuɗi da ko kana da kuɗi in ba su kai ni sai ba kai da musu zakka game da muka yi bayani mun fahimta ko to fa inhum ata'uka ata'u laka bizalika idan suka yi maka da'a suka yarda suka ba da haƙƙin Allah subhanahu wataala to sai annabi ce fa iyyaka wa kara'ima amwalihim a hirkinka ka shaidinka in ka zo karɓar zakka ta dukiya ka ce sai mai maski sai babba za ka amso misalin kamar cikin tumaki da su suna kiyo kaga za a za a karɓa ko daga cikin abin da ake kiyo to in ka je kakka yarda ka kuskura ka kuskura ka dibi manya-manya cikin irin wanda ko kowaye in ya kalla cikin dabbar yana son ta ka ce ta za ka ɗoko wala Allah tana cikin ran mai ita kun fahimta in za ka ɗauko kai ka ɗauko kuma da bata da mai ka ɗauke tsaka tsakiya khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amurra shine inda aka tsaya tsaka tsakiya idan ka ɗauki me me me kiba me masidi yawa wala Allah shi me ita zaka dan zai dan ji wani abu a ransa kaga ba a san kuma mutun ya ji wani abu a zuciyarsa dan kai aikin Allah to kuma in aka ɗauko wadda bata da mai aka baiwa shi talaka kaga zai wahala wajen tada ta ko haka ne to sai a ba talakan wanda yake tsakatsaki a wanda zai iya kula da ita shi mai kudi ba a kware shi kuma talakan ba a tuta masa ba ai na faɗa muku kusan wanda duk ya kira maka sadaka yanzu ai ya taimake ka wallahi eh duk wanda ka ba zakka taimakon ka ne ba kai ka taimake sa ba ko ku fahimta ba duk wanda ka baiwa zakka ya taimake ka ba kai ka taimake shi ba Allah ya dace da mu tare cewa iyyaka wa kara'iba amwalihim ka shaidinka a hirkinka da karbar kara'im mai tsada cikin dukiyar su in aka je wajen fiddawa ga raƙumi irin na misali a ce wanda zai miliyon miliyon kuma ga na 700 kuma ga na 400 to sai ka dauko tsaka tsakiyar nan sai ka dauko danka tsaka tsakiya kanka sai sama kuma kaka yi kasa kware ka tsaya tsaka tsakiya wattaqi da'watal mazlum ka guji duk abin da zai sanya ka kai zalunci domin in kai zalunci to wanda ka zalunta na maka addu'a to addu'ar wanda ka zalunta ka kiyaye ta ka ci tsoronta ko kun fahimta addu'ar wanda ka zalunta to ka ji tsoronta ka kiyaye addu'ar ka yi hankali da addu'ar wanda ka ji zalunsa dan fa innaha fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ita wannan addu'ar babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala idan ka zalunci mutum idan ka zalunci mutum yayi maka addu'a yace Allah ya isar masa to Allah yayi alkawlin zai isar masa a rayuwa sai Allah ya isar masa daga karka yi abin da zaka zalunci mutum shi wanda ka zo karɓar zakagunsa ya ga kai zalunci kai zalunce sa har ya maka addu'a ya maka Allah na isa saboda addu'ar wanda aka zalunta to tana zuwa wajen Allah subhanahu wataala ba ta da shamaki ga Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta mun fahimci wannan karatun ko da haka mu kiyayi zalunci ba kyawu babu kyawu yanzu fa akwai wanda shi ya yarda yayi zalunci a ce Allah ya Allah ya isar ko a ce an bar shi da Allah shi dai ya yarda ko ba ku lura ba ba ku ganin su akwai su da dama mutanen da su kawai shirye suke su zalunci a ce an bar su da Allah an yi lokacin da izgili izgalanci zai jawo ya ce je ka ga wa Allah ma eh an shayi amma dai yanzu musulunci yana ta gyara zukatan mutane da kuma akwai karancin karatu a cikin al'umma Allah ya samu wani lafiya daga wannan hadisi jama'a a cikin iya abin da ke karantar da mu shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya aika Mu'az dan Jabal kaga kenan Mu'az ma a zamanin manzo Allah malami ne ai duk mutumin da manzon Allah ya aika sallallahu alaihi wasallam ya ce je gari kaza a matsayin mai wa'azi ko kai da kanka ba sai an ce maka yayi karatu ko dan inda annabi bai san bai iya ba to ba zai tura sa ba sada kuma kaida ce ta rayuwa a rayuwa Allah subhanahu wataala yana aza wanda ya iya ne wanda zai yi ba su kun fahimta ba kaida ta rayuwa Allah yana aza wanda saboda ai cikin duk abin da ake ta jama'a ba fa yin mutane ba da yin Allah subhanahu wataala ne rashin tauhidi da aqida ya sanya mutane ba sa fahimtar wannan amma da ka fahimci tauhidi da aqida sai ga cewa ashe wani da Allah ya sanya shi shugaba ba dan yafi kowa bane a'a Allah yana ya san ya san wata yana da wata manufa ce akan sa mun fahimta to haka ma'azu dan jabal annabi ya aika su a matsayi guda guda uku matsayin fari gashi da'iya mai kira zuwa ga Allah yana wa'azi zai karantar da mutane muallim ne da'iya na biyu mai koyar da mutane addini na uku kuma alƙali a cikin jama'a alƙali a cikin a cikin al'umma to sai annabi ya ba su labarin cewa zai je a wajen ahlul kitabi ashe ahlul kitabi na da bambanci da mushrike da mushi karatu ba su an kamu an sabka musu da littafi sun karanta kun bayyana to sauran kuma ba a ba su littafin ba ba sa da littafi amma su Yahudawa da Kirista akwai littafi tsakaninsu Allah ya saka da littafi a ga annabawansu a karantar da su wannan kaga sun yi karatu kuma sun iya rubutawa kuma sun san matakan jayayya to sai manzon Allah ya karantar da shi cewa akwai buƙatar a shirya su Mu'azu dan Jabal kafin ya je wajen saboda za su iya za su iya ka masa takaka hari da ba na yaƙi ba a na karatu to ashe ga abin da ya kamata kawai ka bi ina fatar mun fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa abu na farin da ya kamata shi shine karanta da mutane abu mafi muhimmanci a rayuwa jama'a miye mafi muhimmanci al'amari ba kamar tauhidi duk cikin karatu a duniya kaf ba karatun da ya kamata a ce mun maida ma hankali kamar karatun aqida kamar karatun tauhidi wannan karatun shi ya karanci cikin al'umma mafi yawan mutane suna ikirarin musulmai ne a zu a baki amma tsantsar aikin da suke aiwatarwa na cewa ba musulmi ba ne rashin sanin waye Allah kaga ashe annabi ya nuna mu'azu dan jabal da shi da duk wanda zai zo yayi da'awa nan bayan sa har a tashi kiyama abu na farin da ya kamata ku mai da ma hankali wajen karatu shine tauhidi kuma ku sa hankali da lura to shi annabin Allah shekara nawa yana karantar tauhidin nan na'am malaman sira sun tabbatar malaman tarihi suka ce sai da manzon Allah ya share shekara 10 babu sallar farilla ba wata azhar da ake yi ba wata la'asar da ake yi ba lishabalanta nasu bahin saboda in ana yin wa in ba a san Allah ba ko za a yi su aikin banza ake yi kamar kai ne ka donar gini cikin ruwa saman ruwa zai tsaya baya tsayawa ai dole in kana son ginin kai ya zauna ya zama to wurin da zaka yi foundation wuri ne mai tsauri haka ne to sai zuciya ta gidu da aqida ta san waye Allah a lokacin ake zawwa da ibadat amma muddin zuciyar bata ginu ba da aqida to ko an dora rushewa za ta yi wallahi wannan shi da muke ta fama da shi shi yasa jama'a babban abin da ya kamata mu mayar ma da hankali shine karatun tauhidi yanzu ba wani in aka ce ya lalabo littafin tauhidi guda goma wallahi bai ta kire zana su amma littafin garrama na garrama garrama duk ya san su littafin sanin Allah cikin sa da waje wannan shi ba karatun da kamata ya maida mu hankali bane kuma anan shirin na rudar wasu daga cikin daliban ilimi ire-ire na da kuma malamai ba su cika maida hankali wajen karantar da aqida ba sai dai kawai mutum ya sa babban littafi a ce ai wani na karanta da littafi kaza wannan kana ruda kanka ne wallahi manufar ba littafin kaza ba yi kokari al'ummar da zaka karantar cin ta san Allah duk abin da za a karanta a duniya in ba san Allah ba wallahi aikin banza kai annabin Allah da'awar tauhidi ya fara shi yasa dole sai mun koma ƙasa a karantar da mutane tauhidi san waye Allah subhanahu wataala kai abinda fa zai nuna maka cewa mutane fa har yanzu ba su san tauhidi ba ko wallahi alazim wallahi thumma tallahi akwai wanda in abu kaza ya shock za ta same sa to zai iya danganta ta da wani kuma masha Allah ya tsi da gemi ya hada gewar bana sukar masu gemma bane ba a kulura kamar zaka gansa kana kana ganin sa kace wannan yana mutuwa sai aljanna saboda siffar a siffa amma matsalar azuci bai san waye ubangiji subhanahu wataala ba mi amfanin wannan duk gaba daya ashe abu na fari da ya kamata kowa ya maida hankali shine aqida kuma ita ce kamata a fara karantar da yara dan kacin yana karami ka nuna masa waye Allah subhanahu wataala ya san waye Allah sai an zo an zauna an ci abinci kace su wa Allah godiya ka samu wanda zai shauka to baba waye Allah ce maka ai Allah shine wanda ya kawo abin da za a ci yau kuma a roke shi kawo na goben kuma shi ne ya yi ne ya yi ka in ka zo babu ce baba ai kaza to kaga yau Allah bai kawo ku yi addu'a Allah ya kawo sai ka nuna ma danka ashe komai ake nema a wajen Allah ake nema sai tashi da zuciyar bai roƙon kowa sai Allah subhanahu wataala amma in ka nuna masa ya dogara da kai kai gushewa kake nuna masa shi Allah alhayyul qayyum ne baya gushewa muna sakaci wajen katar da yara aqida wallahi da tauhidi in yaro ya tashi da kai ma Allah godiya da ya raya ka ba ma yi saboda karatun aqidar mu yayi kadan Allah ya saka ya ƴan uwa malaman da muke tare da su alkhairi na darul hadis da sauran ƴan uwa daliban ilimi suka ba da shawara cewa dauran mutafarin da muka fara yi dauran mutafarin kan aqida ce kan tauhidi saboda lura mutane ba san Allah ba mutane ba ka gane mutane ba san Allah sai a shiga jarrabawa yanzu fa wannan kukin da aka yi Niger wannan kukin da aka yi ina tabbatar muku wallahi alazim akwai mutanen da yawa sun bar musulunci ba sani ba kina sun yi da sun bar sun bar musulunci saboda kawai ganin suke wane ne ya jawo mana wane ne ya jawo kawai shi kuma har in zaka iya cewa wane ne ya ja maka wani shiga wani hali a rayuwa wanda ba Allah bane to kuma kana kore wata sifa ta cikin sifofin Allah subhanahu wataala ku kun fahimta Daka sai annabi ya dora Mu'azu abu na farin a gina mutane su san waye Allah subhanahu wataala. Duk wani karatu mai sauki ne in aka san Allah in ba ta waje duk abin da za a yi wallahi kawai iska za a ta yi. A zo a ta karanta littafi a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza ba a karanta da mutane tauhidi. To sai mutane su ruguje sai zamanto an tashi yadda ka san kamar me yake da suna kamar ashana kamar fitila za a tashi. Zuba fitilan nan tana haskawa ne ko amma cikin ta zahi ke da kwai haka ne kawai ana ganin kaza da kaza ashe kuma a zuciya rubabba ce shi kuma Allah baya kallon kobi ba ruwan Allah da tarin hadisa da ka hadace abinda Allah yake da alaka da shi shine wai aqidar ka mun bayyana Allah ya datar da mu to sai annabi ya duna masa abu na farin ya kira bil aham ya fara da al aham abu mafi muhimmanci sannan kuma fal'aham. Daga na farin shi ne tauhidi, sai na bi kuma a zo sallah. Wannan dai sallar da muke ta wasa da ita, wadda har yanzu wasu diyawa ba su iya ta ba. Wallahi, kwanan ba anan da ce ko, da ce ya kamata tsakani da Allah ‘yan uwa ɗaliban ilimi, a dinga yawatawa cikin masallacin ne ko da minti biyar biyar ne ana wa mutane tambihi kan sallah amma dai wani wallahi al'azin sallar da yake yi ko shi aka ce ya ba kan salada wallahi ba zai baka shi lada ba in dai zai ka sadalci sau da ya san dai ba sallah ba ce yake yi naka bane to a wani mafi na bigin mafi girma bayan tauhidi shine sallah to daga nan kuma sai a zo da zakka sannan kuma da sauran abin da yake na na na na hukunce shari'a daga nan kuma sai manzo Allah ya ce to a matsayin sa na jagora to ya kiyayi zalunci ashe kaga musulunci bai yarda ba dan kana shugaba kana jagora kai zalunci dan Allah ya sanya ka shugabancin al'umma kai kama karya musulunci ba da wannan ba iya abinda ake da bukata shine ka kwatanta adalci a cikin al'umma saboda wannan jagorancin amana ce ai wani sahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabin Allah ni ma a tura ni gari kaza ne je na annabi ce kai zauna ya bugi kirjinsa yake ce masa innaha amana wa innaha nadamatun wa khasaratu yawm al-qiyamah sai wasu zauna yace innaka da'ifun kai mai rauni ne ai kun gano sabin ko waye na dai ga yaro na taba gayin shi annan bazan maimaita ba yace innaka da'ifun kai mai rauni ne yace wa innaha amanatun wa nadama yace jagoranci amana ce kuma nadama ce a ranar tashi kiyama wa khasara da kuma tadewa yawmal qiyama ina al-qiyama shugaba ba zai gane cewa ba shi satare ne sai an tashi kiyama nan ana maka ziniya ana ran kai dade girman kujerarka sai an tashi kiyama lokacin ne zai gane waye shi sai in ya kwatanta cikin al'ummarsa Allah ya taimake mu da kwatanta adalci a rayuwa dan kana shugaba ba a yi raba kai zalunci shi yasa ni kaga kasar nan ko wallahi haƙƙi ne ga malamai ku dinga fitowa kuna mutane nasiha akwai wa'azin da ku kasa gaba a yi ba irin haƙoƙin shugabanni akan haƙin talaka akan shugaba haƙin shugaba ba a ba a suka yi ba ba a karantar da shugabanni ne su san miye haƙin su haƙin talakawa wayan suka iske a zabi deputy kasar da kake sai a zabi deputy ya je a assembly a matsayin sa na wakilin talaka wakilin talaka wanda ya shiga wannan kujeran ne da da ƙuri'ar talakawa amma sai ya je har ya shekara biyar ya dabe taba zawwa ya tsana talaka wannan ba me damuwar ku me kamata mu kai ƙara a matsayin ku tunda ku gwamnati za ta yi ma za ta yi shawara kan abu ba sai ta ga ku mu ne a matsayin mu mu ne wakilan ku ai ya kamata duk dokar da aka za a kawo a samule in dai adalci za a yi in dai dan Allah za a yi kuma aikin al'umma ake yi to kowanne da fice ya zo inda aka zabe su mazabarsa yace jama'a ga kudirin gwamnati akai ku ba ni shawara ku ga ya kamata a shi amma sai dai ku zuna can kuna shan sanyi an su ku motoci cikin kudin mu na talakawa ana biyan ku an ba ku wata riga ta kariya kawai ba abin da kuke daga kwangila sai zai da matan mutane shikenan kawai aikin al'umma wa shi wannan kawai duk abin da aka zo kawai sun ya kawai mun yarda shikenan an yi hoto an wuce wannan kuna cin amanar mu ne wallahi shi yasa ya kamata kowanne ya wayi a rayuwa mi ya wayewa ka san incin kanka ka san duwakinka ka wannan ya kamata kowanne ya gano wannan ba da mutum yana shugaba zai ta zalintar ku ba a'a to kuma idan Allah ya dora muku shugaba na zalunci to musulunci kuma bai rabu da zanga zanga kai galibi adalci da musulunci shugaba ne amma yana zalunci Allah da manzansa ba su yarda ku ku yi zanga zanga a ce za a yi to a musulunci ne da ba musulunci ya karantar shi ne ku daga hannu ku ga wa Allah subhanahu wataala shi Allah ya sai ya zashi da shi shikenan kawai ku bar shi cika da abin da yake yi ku ku daga hannu ku gaya mu Allah an kare maganar to shi Allah yana ganin ku na gare sa shi zai dauki mataki don ku ba ku ekoli akan sa saboda riga kariya gare sa ba ka bane to shi gun Allah riga kariya gare sa in Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya dauke ransa a ce mala'ikan mutuwa riga kariya gare shi ba shi kenan ba in mala'ikan mutuwa ya zo dauke ransa a ce mala'ika riga kariya gare shi in ba a ji shiga asabu ne gaba Allah ya dace da mu haka a gurguje anisalan ya ce kar yayi zalunci take al'amarin sa muje hadisi na gaba ko al-hadisu sabi wa 60 ba'da al-mi'a hadisi na 100 167 ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an samu daga aba sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah cikin duk abin da bai kai awaq khamsatu awaq ba bai da sadaka me awaq ana nihin awaq abin nan eh ya zama to 60 sa'ad duk abin da bai kai sa'i 60 ba to bai da sadaka shi kuma sadi sa'i in aka ɗauka duk sa'i waton zai ba da kusan kilo biyu da rabi. Mun fahimta, haka idan kana fi da zakar noman abin da ka noma ne, ko gujiya, ko hatsi, ko wacece da ka noma, idan sun kai kilo ɗari shida. daga wata suka kilo ɗari ɗari shida sai a ce ka yi hatsi sai a ce to sun kai kilo ɗari shida to yi suka kilo ɗari shida za ka fidda ɗaya cikin goma ne nasa sai ka bayar to in ba su kai ba kuma baka da sadaka ciki babu zakka cikinsu babu wata zakka za ka fitar wala fi ma duna khamsi jawdin sadaka ko kuma cikin abin da bai kai afan awaq nan ana nihin 40 dirham abinda bai kai dirhami dirhami 40 ba wanda dirhami 40 kuma ya kai gram 85 na zinariya gram 85 nan kuma abinda zai kai dirhami 40 ya bada gram 85 duk zinariya ba ta kai gram 85 ba a fida mata zakka wannan gram 85 to da shi ake lissahin kuɗi sai a ce nawa gram take sai ce ga kuɗin garam a kasuwa ta ƙasar to sai ka lisawa wannan garam ka lisa kuɗinsa so 85 abinda ka samu shine nisabin zakkarka to sai kida kuɗinka gaba daya sai ka dinga fidda masa kamar misali yanzu duk dum dum miliyan jika 25 ne gare shi cikin dum miliyan guda sai ka ribi wannan sauƙin fa duk miliyan guda jika 25 ne zakar miliyan guda aka kenan miliyan uku da jika 823 da aka ce kwada bakwai ne lissafin to in suka kai duka ba ka wuce 25 so uku nawa ne kaga duka a miliyan uku ba za ka wuce da jika 100 jika jika 100 ba eh malam ali a miliyan uku ba wanda jika 100 ba da jika 100 ba cikin miliyan uku da wannan kaga ai akwai sauki ko kai zo cikin miliyan uku dan Allah wanda ke da miliyan uku har da 80 da wani abu dan ya fi doki ka 100 ya bayar dalibi zai shirki me zai rage eh Allah ya dace da mu da haka cikin duk abun da bai kai dirhami 40 ba wanda za a auna a ce gram 85 na zinariya to ba ya zakka cikin sa wala fi ma duna khamsati فيما دون خمس فيما خمس فيما دون خمس جود صدقه haka ne kuma duk abin da bai kai raƙumin da bai kai biyar ba babu zakka cikin sa idan raƙumi bai kai biyar ba in baka da raƙumi guda biyar to baka fidda musu zakka daga raƙumi biyar ne kake bara fara hidda zakka kun ba raƙumi zaka bayar ba a'a tinkiya ce ko rago zaka bayar wanda mun yi bayanin su cikin tumu na iziya ba buƙatar ƙarin maimaita shi amma na ce in akwai buƙatar kun maimaita wa za mu maimaita saboda al'umma ta fa'idantu in mutum na da raƙumi ɗaya biyu uku hudu duk ba su da zakka amma da sun kai biyar sai kafin da musu zakka wala fi ma duna khamsati aw sit sadaqa ko kuma abin da bai kai situani bai kai sa'i 60 ba duk abin da bai kai sa'i 60 ba to baya da zakka mun fahimta ba a fidda masa zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ashe kaga ashe zakka akwai matakin da sai dukiyar mutum ta kai lokacin zai fidda mata zakka al hadisu samin wa situn ba'da al mi'a hadisi na 100 da da da 68 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله صلينا تيوة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة مسلمي الله بوجب تامس بدن كاتر بايك في الصدقة bawa ba a fidda musu zakka ce kana da bawa kaza ga adadin bayin da zaka fidda musu kaza amma in na kasuwanci ne to kaga akwai zakka cikin su amma in su dan su yi maka hidima ne babu zakka babu zakka a kansu kamar da gidaje ka ruka in ka saye dan na kasuwanci zaka fidda musu zakka gidaje ka ruka in ka saye zaka fidda musu zakka da kasuwanci gidajen haya ana fidda musu zakka mabata amma gidan da kake ciki in ya tabo miliyon in ya kai miliyar 200 da zakka ciki gidan da kake zaune in ya kai miliyar 100 babu zakka ciki ne amma duk abin da kake kasuwanci da shi sai ka fi da masa zakka wala farasi kuma ba fi da doki zakka motar ka ta hawa in ta kai miliyan babu zakka a kanta amma motocin haya in ka fi da mota da motocin da ake maka haya ana transport da su ko to akwai zaka a cikinsu mun bayyana masha Allah wa fi lafzin a wani lafazin na Imam Muslim illa illa zakatul fitr fil raqiqi sai dai zakar kono zakar kono da zaka fitar wa bawanka in kana da bawa to in aka ce yau sallah Idul Fitr to zaka fidda musu zakar kono wannan ya halitta a musulunci mun fahimta ko الحديث السابع وستون بعد المئة حديث ندري ستين ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله نتوى الأجماع جبار إذا قلت الأجماع أنا نهن دبة idan dabbar mutum dabba dabba sai ta yi ta soke mutum da ƙaho sai ya mutu ko ya jimu kaga babu wani abu da za a ce na ya aka ce dimani shine kamar wani haƙƙi da yake wajiba ka bayar daga na daga dukiya idan mutum na da dabba sai ta ta jima mutum to babu wani wani haƙƙi da musulunci ya dora cewa za a fitar a ba wanda aka jima saboda dabba ce ko ta bata wani abu babu wani babu wannan abu amma in da ganganci ne kai irin yanzu ƴan uwan muhilani da suke yi ko ƴan uwan muhilani Allah ya ƙara musu ikhlasi da taqwa sai mutun yayi noman sa bai ida ba sai a biyo dare a sa masa shanu da tumaki to irin wannan akwai dimanin a ciki dole sai ka biya amma in dai ba da gangan bane kuma baka sani ba ta yi wannan babu laifi a kai babu wani abu da ka bayar mun fahimta sau ita dabba ce ba ta ba ta da hankali amma in kai ka sa ka turo ta ka sanya ta wala hadimanun wal wal bi'ru jubarun sannan kuma annabi ke cewa ita ma rijiya rijiya babu wani haƙi misali mutum ya gina rijiya ya gina rijiya da al'umma suke dinga suke suke ɗiba ruwa to sai wani ya zo ya fada sai ya mutu ba za a ce ba a'a sai an yi kisasi ko kuma sai an biya diya ba a'a jubarun ne babu wani haƙi da da ya rataya gare ka ka bayar saboda ai wannan wannan rijiyar an yi ta ne don al'umma sai dai suka ce in a hanyar al'umma ce aka yi ta in dai cikin hanya ce ta al'umma kuma wannan laihin ya koma ga wanda ya gina ta shi zai bada diyar wancan ko masha Allah sannan kuma wal ma'danu jubar wal ma'dinu jibar jubar haka kuma wurin da aka gina aka tono ma'adinai wurin da ka gina ka tono ma'adani ko aka do ko wani sharban ko ta zinariya ko makamancin wannan abun wannan ramen idan wani ya fada ya halaka ciki to babu babu wani haƙi da za a ce wanda ya tona shi zai biya sai in ya zamanto abun akwai danganganci a cikinsa. Kun fahimta? Sai ma ce wa firri kazil humus cikin abun da ka noma, cikin abun da ka noma humus za ka ba da ɗaya cikin biyar ne. Yanzu wanda ya noma misali, wanda ya noma kilo, wanda ya noma muka ce sa'i sittin ko? muka ce kilo 100 600 kilo 600 kai kilo 600 suna mana nawa kilo 600 suna mana nawa eh babu mana suna mana nawa mana hatsi duk kilo nawa ce eh reality aka fi galiban babban duka ko buhu wannan to mu doka mana eh sankant to mu dora sankant sau da sai ya tashi daidai to cikin 106 cikin kilo 106 kilo na za a samu na sankant sankant mana shidda to shidda da yan kai shidda sai tana kai shidda da wani abu da ko diddibi da wani abu haka to idan kana da kana da mana shi ka noma mana shida ka samu mana shida sai ka fidda musu zakka na abun da ka noma to me zaka fidda shine ɗaya cikin goma abun da ka fidda sai ka yi sisan divisé par 19 zai badawa eh idan duka abun da zaka bayar kilo 60 cikin kilo 600 kun fahimta wallahu ta'ala alam to maza ce wa fir rikazi khumus cikin abun da ka noma zaka fidda masa dai cikin shida ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu al hadisu 70 ba'da al 100 hadisi 170 an abi hurairah radiyallahu an daga aba hurairah Allah ya kara masa yarda eh kale yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar radiyallahu an ma'aikin Allah ya aika umar dan khattab ala sadaqatin yaje ya karbo zakka a shi kaga zakka ba laifi a samu gwamnatin take wani committee wanda yake kula da amso ta daraba saboda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai committee da yake raba ta shugaban committee shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan zamanin shi irin wannan committee shi na yi wa jama'a eh irin wannan kwamiti yanzu shi na yi na'am a kamar kwamiti eske zai iya yiwa zai yi wuya ko sau da ƙarancin adalci cikin cikin al'umma tsakani da Allah dan yanzu duk kwamitin da aka dauko misalin a ce an tattaro zakka ta miliyan 500 aka ce raba su raba matalaka ai kaga za a za a dake ta wata ganima ko Allah ya sauke amma ai annabin Allah shi bai ma cin zakka shi manzo Allah kwata kwata bai cin zakka da ahlin baitin ahlin gidansa gaba ɗaya ba mai cin zakka shi bai ci kuma iyalinsa ba sa ci sai dai kyauta ana baiwa manzon Allah sallan kyauta idan mai kyauta ko mai kudi ana ba ita amma zakka to akwai da Allah ya sha ba yake cewa to Umar Allah annabi ya aika Umar dan Khattab ya karbo zakka faƙila sai aka ce manzon Allah mana ibn Jumil wa Khalid ibn Walid wal Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo yace annabin Allah fa mutum guda ku sun hana zakka suna da abun fidarwa kuma sun ki bayarwa sune ibn Jamil da kuma Khalid dan Walid da kuma Al Abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ma yanqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ta'ala kunga ibn jamil to ba musan me yasa shi me yasa yake kyamar ya fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ba talaka ne dai Allah ya wadata shi da talaka ne bai da komi Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar da shi daga arzikinsa yanzu kuma shine yake jin haushin ya fitar da haƙƙin Allah ya baiwa ya waiwa bayan Allah subhanahu wa ta'ala eh wale ya gode wa Allah ya fitar har Allah ya ce kana fitar da zakka ai zaka gode wa Allah subhanahu wataala eh ba haka bane kai da Allah yayi ma abinda zaka fitar wallahi sai ka wa Allah godiya yace to ai da talaka ne amma Allah ya wadatar da shi yanzu kuma yana butulcewa Allah bisa ni'imar da Allah ya masa sai yace kuma wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan amma Khalid dan Walid kuna zalunta sani Khalid dan Walid kun annabi ce kuna zalunta sa faqad ihtabasa adra'uhu wa a'tadahu fi sabilillah abinda yake da shi shine ya sanya sa wajen sayan riga ta tafiya wajen yaki rigunonin tafiya wajen yaki ya saye dan ya taimaka da shi kuna ganin kamar ya boye ne ya ki fitar da ita ko to ga irin aikin da yayi ba ba hana zakka bane yayi a'a wannan abun ya bada shi ne a cikin a cikin ya saye rigunoni ya taimaka wanda ya iya cire kuɗi maƙuddai haka nan ya sayi fursunin yaƙi tufafi na kariya kaga ai ya hiddu haƙin Allah ya bayar min babi aula ba zai wuya kansa ba to ku fahimce sa bane ko duk wanda zai iya dauko duke sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gashi ya sai kaza a je a yaƙi da shi to don wani haƙin Allah da za a je a dauko kaza take ai ba zai ji wuyar fiddarwa ba yace wa amma al-Abbas haka ne yace wa amma al-Abbas fa hiya alayya wa mithluha yace abin da shafi sha'anin al-Abbas ammin annabi ne kenan ko yace fa hiya alayya ita tana a kaina ni zan bayar fa hiya alayya tana a kaina wa mithluha da kwatankwacin ta ma da kwatankwacin abin da shi al-Abbas ya kamata ya bayar me dalili saboda sai yake cewa kuma qala ya Umar amma amilta anna amma rajul sin wa abihi shin baka san ba ammin mutum kanan baba mutum kowan baba mutum sinu abihi kama yake da babansa ai al-abbas baba yake garan haka abinda yake yake wajibi shi yayi to ni annabin Allah izani masa sallallahu alaihi wasallam yayi nasa yayi na mutane ko ko ba ci karatu to wannan hadisi akwai karatu a cikin kware da gaske daga cikin abin da zamu iya dan hakaituwa shi da cewa ya halitta a tura mutane a ƙauyuka su je su karɓo zakka don a baiwa mabukata wannan zakkar in akwai tsari da kuma aminci amintattun mutane ba kowa ba saboda irin wannan zamanin gaskiya ba kowa ba za a ɗauki kuɗi a basa kuma a wanye da shi lahiya ko ba kowa ba yanzu ta kai ba ka je ka karɓo ba a'a zakka ce za a baka amshi ka ba wani kuma sai ka rage ba ga wani amshi ka ba wani sai ka rage nan wani yake gewa yake bani labarin yace wallahi an ka karar wani wajen wani alhaji ne dan garin kaji kaji kaji wani ya ce kaza ne aka bashi sai yace ku kale shi nawa aka ai kaza aka ce a basu shiru ya rage ku kale shi tai wata ran sai labari kaga haram mutane suke ciwo kansu wani abun haramun ne an bada ka bayar ta zan matsala kaga oke dai inda shine Allah ya ba ba zai iya bayarwa ba iya abin da ke da shine Allah ya baiwa sai zai iya bayarwa wanda aka ce amshi mi kamawa ne sai ya rage kana gani in Allah ya bashi zai iya bayarwa shi Allah ya ruha mana asiri abu na biyu ya wajiba akai ƙara duk wanda bai fitar da zakka in akwai tsari na addini ga wanda zai iya cilasta sai ya fitar da ita abu na uku shine munin wanda yake butulcewa ni'imar Allah Allah ya maka ni'ima kuma ka butulci Allah ya maka falala Allah ya tausaya maka yaji yaji kanka kana fama da ket kaci da ket ka sha da ket sai Allah ya maka hanyar samu kuma har Allah ya tara maka abin dan ba kake tara ba Allah ya tara ma shi kuma sai ka dinga jin haushin ka fitar ka baiwa bayan Allah kaga abin yayi muni kware da gaske jama'a mun fahimta sannan kuma duk abin da aka aka saye aka sanya shi wakafi to bai da zakka ciki duk abin da aka fitar aka zazzamanto a matsayin wakafi ba a fitar da zakkar zakkarsa kamar da shi Khalid ya saye ya saye abin nan riguna ya aje ko ya bayar wakafi to kaga wannan abin ba a fitar masa da zakka wakafi ba a fitar da da wakafi zakka ina ba ta mu fahimta saboda ai shi ba juye ba a kasuwanci da shi mun fahimta wallahu ta'ala alam to sai kuma abu na ƙarshe shine ya halitta mutun ya jinkirta zakka lokacin fitar da zakkar nan ya halitta saboda wasu dalilai ya halitta mutun ya dan jinkirta kal jinkirin yayi yayi muni amma ba lahi jinkirtawa saboda wasu dalilai babu illa ciki kuma akwai bukatar ashe mutun ya dinga girmama an me sai aka ce wannan kadan babanka ne ko babanka yana da falala da daraja akan ka haka ya kamata a ce shina cikin mutane da kamata ka girmama Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya samu wani lafiya Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wannan hadisi na da tsawo ba san ko za mu iya karanta sa ba mala abba minti biyar za su isa makaranta sa to makaranta sai mu wuce sai zaman to mun shiga karshen babi الحديث الحادي والسبعون بعد المئة أنا عبد الله بن زيد بن عاصم المزاني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه يوم حنين لوكتين ده الله سبحانه وتعالى يبيو منزنس غنيمة أرانر حنين قسم في الناس أنزو يائي غزة حنين أكتي يائي مسلم سكي غلبة سكي نصر أكن كافر كما أكسام دوكي يامي دمبين يوا تو wannan abun da aka tattaro da Allah ya sanya aka samu sunan shi a ganima ko to fayyi ce da Allah ya kaiwa manzo Allah sallam to da aka zo qasama fiha fin nas sai manzo Allah ya raba ya raba ganimar cikin mutane wa fil muallafati qulubuhum kuma ya baiwa waɗanda suke su ba musulmi bane amma kuma ba su zai sanya su musulunta ana ba kirista zakka har in ba shi zai sanya ya musulunta zuwa a yi shari'a hankalin shi. Babbai za. To da ya ce ƙasama fin nasi ana nihin talakawa, na fari annabi ya bai wa talakawa cikin musulmai, sai dibi kuma mabukata cikin Kirista wanda su ɗan abu kaɗan zai jayo su zuwa ga musulunci. Walam yi util ansar manza Allah bai wa mutanen Madina ba, da mutanen Madina sai manza Allah bai ba su ba. Faka annahum wajadu fi anfusihim ka ce dai kamar dai su ɗan ba su ɗan ji daɗi ba a ransu, kamar dai sun ji wani abu a rayuwa, ko kun fahimta, annabi sallallahu Alaihi wasallam bai ba su ba. Izlam yusibuhum ma asaban nas saboda abin da ya samu mutane bai same su ba. Fa khatabahum fa qala sai manzo Allah ya yake musu khutba ya tara suna jawabi ya ce su ya ma'ashar al-ansar ya ku taron mutanen Madina su ne al-ansar kenan ko? alam ajidukum dullalan shin ban same ku ba kakin nazo ku ba batattu bane ba ku akan wani addini ko daya kuna batattu fa hadakumullahu bi sai Allah ya shirye da ku ta dalilina ta hanya ta ku zama to shiryeyu wa kuntum mutafarriqin kun zama to rarrabe da juna ba wanda ke shiri da wani kuna gaba da juna kuna cin junan ku kuna kashe juna fa allafakumullahu bi sai Allah ya hada ku da saboda hanya ta wa'alatan kuma canda ku talakawa ne fa aghnakumullahu bi kuma Allah ya gwadata ku ta dalilina fa kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman duk lokacin da annabi ya faɗi wani abu sai Allah da manzansa ya fi cancanta da ya guri qala sai ke cewa ma yamna'ukum an tujibu me yana ku me da ku ce kware haka ne annabin Allah fa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa su ne suka fi cancanta da su goranta law shi'tum qultum ji'naka bi kaza wa kaza da kun ga dama ku ce ai qalu suka ce Allahu wa rasuluhu aman qala law ji'tum law shi'tum la qultum ji'na bi kaza wa kaza ce da kun so ku ce mun zo da kaza ai mu ma mu maka kaza mu maka kaza mu maka kaza sai Allah ya ce musu ala tardona yanzu ku mutanen Madina ba za ku yarda ba ba za ku so ba an yi zahaban nas bishatin wa'yancan mutane su je da tumaki walba'i da raƙuma ba ku ba ku yarda ba kuma aminta ba wa'yancan mutane da na bai wa zakka su tafi da na ba su dukiyar ganima su tafi da tumkiya da da raƙumi wa tazhabuna li nabi bi nabiyillahi ila rihalikum ku kuma ku koma da annabin Allah zuwa gidajen ku ni na ku ne ku ba su bari mu ba su dukiyar ku kuma ku tafi da ni ni na ku ne akwai abin da ya kai manzon Allah eh ku ba za ku yi raba da su da dukiya ku ku tafi da manzon Allah a gidajen ku sai ya ce lawlal hijra yace wallahi ba dan hijira ba la kuntu imra'an min al-ansar yace ni ma da mutumin Madina ne za a yi ni ba dan hijira ba ce da ni ma dan Madina ne da ina cikin al-ansar walau salaka an-nas wadiyan aw shi'ban da kuma mutane za su kama wani kwari mutane su taru wannan kware sha su yi nan wannan yayi nan wannan yayi nan yace ni kuma aushi iban ko kuma wata wani godabe shine kamar tsirin tsakanin duwatsu wata hanya tsakanin duwatsu shine shi'ban la salaktu wadi al ansari wa shi'biha yace ni wallahi da hanyar da mutanen waje suka bi ta nan zambi ni ma da za a ci duk mutane su taru ƙwarai shawa su yi nan wannan su ta yi nan wannan su ta yi nan sai a ce ga inda mutanen bari suka tafi ya ce ni ma wallahi wannan hanyar zan kama na bita hukun baita saboda girman mutanen madina aidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shi'ibaha da kuma da, da, da kuma hanya tsakanin duwatsunta ya ce al'ansaru shi'arun wannan su ditharun innakum satalqawna ba'di athratan fasbiru hatta talqata hatta talqi Allah hatta talquni al-haud yace al-ansaru shi'arun su sahab mutanen Madina tuta ce kuji da kyau jama'a mutanen Madina tambari ne kusa tambari ko alama ce da ka gansu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace annasu annasu ditharun su kuma mutane shi'ar anan abin da annabi ke da shi'ar riga ta ciki wadda take taka take a ciki da mutum yake sanya wata ce shi'ar tutar ta ciki yanzu da rigar ciki da rigar saboda ta yi kusanci da jikin mutum to suka dibe da manzo Allah kwatanta sahabba mutanen Madina da shi yace al-ansaru shi'arun ka kwatanta su kamar annabin Allah shine jikin to su kuma su ce rigar ciki sai ce wannan su disarun duk sauran mutane baki da duniya su kuma disarun ne rigar sama ce su sahabbai su ne ‘yan ciki su kuma mutan sauran mutane su ne rigar rigar sama kun bai wai maganar hadisi nan wata balaga ce manzon Allah ya kunsa lokaci kuma ya ya abun nan ko sai ke cewa fasbi innakum satalqawna ba'di atratan fasbiru yace ku mutanen Madina za ku za ku wayi gari ce za a wayi gari za ku haɗu da wasu ababe a duniya da za su fifita ku za a ababe da dama amma abin da za ku yi za ku da jarabobi a rayuwa abin da ya kamata ku shi ne fasbiru ku yi haƙuri ku canza hatta talquni alal haud sai mu haɗu ku a kaukin alkausar Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته